يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا عشرين دبيو كوتا رمضان شكرا تدبو دي دري هدو لتلاتين دبيو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 22 ga watan takwas shekara ta dubu biyu. da goma sha wato daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka kamar shi saboda iska in iska ta zo kuma ka canja kamar shi alkawai za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf a yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu tashi akan aya ta arba'in da takwas ko fadan Allah mu ɗauki sarki a ha'ula illadina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahma jiya idan mu kuma ta muna magana kan ashabul araf wanda suke kan tozon la'arafi su waye su da kuma irin yadda an juya su bangaren yan aljanna ga abin da za su ce ya mai da su bangaren yan wuta ma ga abin da za su ce wana da asabul araf asabun nari ne ko ayata na ayata 48 wakilan na mu tashi eh haka ne to wana da asabul araf kenan rijalun ya'rifunahum bisimahum yau Allah zai bamu labari dangane da wato idan sun ga 'yan aljanna abinda za su gaya musu har kuma in sun ga 'yan wuta ma abinda za su gaya musu to bari mu ji me zai faru na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون
أصحاب الأعراف su ne yau za su kirayi wasu mutane da suka gane su wanada ashabul araf su ne ma'aikatan su ne masu kiran shi sa suka zo da damma alfa'ilu marfu'a wanada ashabul araf rijalan ashabul araf za su kirayi wasu mazaje kanu uzama a fi duniya min ahlin nar wasu mutane da sun san su a duniya manya ne amma ga shi yanzu sun zama yan wuta su ashabul araf din ya arifunahum bisimahum sun san waɗannan mutane da alamomin su da sifofin su qalu sis ce da su ma gana ankum jam'ukum ashe abubuwan da ku tara a duniya fi duniya min almali wal walad dukiya da ku tara a duniya ya'ya da ku tara a duniya mulki da ku tara a duniya duk abin da ku tara a duniya bai muku amfani ba wa ma kuntum tastakbirun da girman kai da kuke yi a duniya da girman kai ga barin imani ashe bai amfanin muku komai ba wato yan ashabul arab ne sun ga wasu mutane a cikin yan wuta kuma sai suka ga manyan mutane ne a duniya kuma sun san su shi ne suke cewa kash gashi abin da kuka samu na matsayi a duniya bai muku amfani ba ga girman kai da kuke a duniya bai muku amfani ba irin su walid ibn mughira da irin su abu jahal ibn hisham da sauran manya-manyan arnan duniya da wanda suka biyo bayan su amma za su duba cikin gidan aljanna idan suka duba gidan aljanna fayarauna fi halfukara sai su ga miskinai fakirai a ciki waddu'afa da kuma talakawa mimman kanu yastahzi'una bihim cikin waɗanda suke musu izgilanci a duniya irin su salman al-farisi irin su suhaib rumi irin su khabbab ibn al-arat irin su bilal ibn abi rabah da makamantansu waɗannan su ne talakawan sahabbai sai su waɗannan ashabul araf sai su gaya wa kafirai sai su ce da su me
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة Hmm.
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
idan kun ci- in kun fahimci wannan magana ta farko yanzu su wannan yan codon larafin su ne suke kallon yan wuta idan suka duba bangaren yan wuta za su ga manya-manyan kafirai sai su ce da su gashi abin da kuka tara a duniya mulki da kuke da shi sarauta matsayi da kuke da shi a duniya bai muku komai ba sai su juya bangaren yan aljanna in sun leƙa aljanna sai su ga fakirai daman manzo Allah ya ce jama'a da suka fi yawa a gidan aljanna su ne fuqara talakawa miskinai wanda ba su da komai su suka fi yawa a cikin gidan aljanna gidan wuta kuma masu hali masu mulki masu matsayi a duniya wanda suka ƙaurace wa Allah su ne suka fi yawa a cikin gidan wuta to idan yan tuzo al'araf suka juyo kan yan aljanna suka ga miskinai ne talakawa ba su da komai sai su sake gaya wa kafirai su ce da su a haula illadina a kasamtum la yanaluhumullahu bi rahma yanzu waɗannan miskinan talakawan ga su a gidan aljanna su ne waɗanda kuka rantse a duniya cewa Allah bai zai ba su rahama ba dama abinda kafirai suke faɗa cewa ai su kansu muminan wallahi tallahi ba wata rahama da za su samu wallahi ba wani jin ƙayin da za su samu to shine yan tozon larafin za su tambayi kafirin su ce yanzu ku waɗannan mutane su ne kuka rantse cewa Allah maɗaukakin sarki bai zai ba su rahama ba ko ba za su samu jin ƙai ba to ga su a cikin jin ƙai mun gani to su ɗin a yanto zalla a rafin sai Allah ya tausaya mu sai ce da su udkhulul janna ko ɗin ku shiga aljanna yanzu za a shiga da su aljanna kenan kun ga wannan humiyatu ma'un ɗin ta tabbata sai a ce udkhulul janna ku shiga gidan aljanna la khawfun alaikum babu damuwa babu bacin rai akan ku wala antum tahzanun kuma babu bakin ciki shikenan ku shiga aljanna zaman tozon la'arafi ya kare wasu malamin suka ce su wannan yan tozon la'arafi idan suka gaya wa yan wuta abin da suka gaya musu sai yan wuta sai su ce ai waɗannan gashi dai sun shiga aljanna amma kuɗin kuma ba ku shiga ba inda khala ula'ika aljanna wa antum lam tadkhuluha to kuna zargin mu cewa wai talakawa ne waɗannan mun bata su mun zarge su a duniya mun ce ba abin da zai same su to shikenan su din sun shiga aljanna amma ku din da kuke zargin mu yanzu kun shiga aljanna ne sai su rinka aibanta su da wannan sai su yi musu rantsuwa su ce wallahi kuma yan wuta ne su yan wutan su rinka cewa yan todon larafi kuma wallahi wuta za ku shiga to Allah kiyaye mu. to wata wa- a wani kaulin sai malamai suka ce mala'iku ne za su ce wa 'yan tozon la'a- mala'iku ne za su gaya wa wato haula illa- a- a- za su gaya wa alladina hubisu ashabal arafi ala sirati li ahli nar haulai waɗannan ashabul arafi 'yan tozon arafin su ne ku 'yan wuta kuke cewa ba za shiga aljanna ba tunda yanzu kun ga a wannan zancen kamar kafirai ne suke cewa yan tozon larafi to kuma ai ba za ku shiga aljanna ba kamar yadda mu ma ba mu shiga ba kuma ba za ku shiga ba to shine malaiku za su ce da su a haula alladina aksamtum la yanahum Allahu bi rahma wannan fassara ta biyu kenan ashe wannan magana ta malaiku ne su ne za su ce ah to waɗannan su ne kwanan zai cewa Allah bai zai ba su rahama ba yan tozon larafi ku yan wuta kuke cewa ba za su shiga ba Allah zai ce udkhulul janna ku shiga aljanna la khawfun alaikum wa la antum tahzanun ba bakin ciki ba mu bacin rai a gidan aljanna to sai me zai faru kuma
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله
na'am قالوا إن الله حرمهما على الكافرين shikenan yanzu yan wuta kuma za su dawo suna kiran yan aljanna ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار فائلي والفائل مرفوع أصحاب الجنة مفعول به والمفعول به منصوب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يموت زاس كراي الجنة زاس تشيرس أن أفيدوا علينا من الماء ku taimaka ku ba mu ruwa mana ruwa kawai muke bukata ku ba mu yan wuta ne za su yi ihu suna kiran yan aljanna suna cewa ku ba mu ku ba mu ruwa ana fido alaina min alma aw mimma razaqakumullah ko ku ba mu ruwa ko ku ba mu wani abin da Allah ya azurta ku da shi ausiu alaina mimma razaqakumullah ku taimake mu mana da abin da Allah ya ba ku min ta'amil janna daga cikin abincin yan aljanna imam ata da abdullahi dan abbas suka ce yayin da yan tozon larafi din nan aka shiga da su gidan aljanna sai yan wuta su ma suka sa ran a ga waɗannan wanda muke ganin su a tozon larafin nan ba su samu shiga aljanna ba ga shi yanzu sun shiga to mu ma bari mu sarai ta ce ya rab ya ubangiji mu muna da dangantaka da 'yan aljanna muna da 'yan uwa a cikin 'yan aljanna ya Allah kai mana izini za mu je mu dan gana da su mu gan su mu yi musu magana ku ji wata hila fa yan wutan ne za su cewa ya Allah muna da 'yan uwa a gidan aljanna a taimake mu a agaza mana mu ma za mu je gidan aljanna mu dan gaisa da su idan sun leƙa su za su iya gane aljanna amma 'yan aljanna in sun leƙo 'yan wuta ɗin don 'yan aljanna suna iya leƙa 'yan wuta su ga azabar da ake musu wato wannan shine abin tashin hankali da damuwa mana yan aljanna suna da yancin su ga yan wuta su kalli yan wuta yayin da yan aljanna suka gano yan wuta suna cikin wahala to ko gane su ma ba sa yi gane su ba za su gane su ba ko gane su malamai suka ce lissawadi wujuhim saboda fuskar su ta yi baki kirin ta kone kurmus sun sha wuta Allah kiyaye sai ka ji 'yan wuta suna kwalla kiran sunan 'yan aljanna da sunanakin su duk dan wutan da ya tuno dan uwansa yana aljanna sai ka ji yana kwalla kiransa wane wane ina su wane ina su wane ku taimaka mana mu fa 'yan uwanku ne a duniya ana fido alaina min alma wane yanzu dan Allah ba za ka bani ruwan sha ba saboda an ce a cikin wuta akwai ishirwa ishirwa ta masifa ga azaba ga wahala ga ishirwa ga yunwa haka Allah zai basu cikin wahala malam Allah ubangiji ka tsare mu da wuta Allah ka kiyaye mu wallahi malam labarin wuta ba shi da daɗi ko misali zarati ishirwa ka tuna ko ta duniya ne malam ba ta da daɗin sha'ani ballantana ishirwa ta cikin wutar jahannama su ringa kiransu wane wane yanzu dan Allah ba za ka taimaka mana da ruwan sha ba sai a ce kowa kira wanda ya sani kowa sai ya tuno ai na tuno wane ai abokina ne ai yana aljanna yanzu sai kwalla masa kira ana fi du'alina min al-ma ku ba mu ruwa aw min ma razaqakumullah ko ma ba ruwan ba ko ma me ma cikin arzikin da Allah ya muku ba mu sai yan aljanna sai su qalu inna allaha harramahuma alal kafirin ina ai Allah ya haramta wannan abun ga kafirai gaba daya duk kafiri bai sha ruwan aljanna ba in dai arne ne ko kuma dan wuta babu shi ba shan ruwan aljanna ya ya sara ta bi Allah kiyaye mu je
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا نعم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون إن الله حرمهما على الكافرين Allah ya haramta wannan ruwa da kuke nema da wannan abincin da kuke nema ga dukkan mutanen da suke kafirai ne ba musulmi ba ko kuma waɗanda suka butulcewa Allah suka shiga wuta idan ba ku san suwaye ba su ne allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba su ne waɗanda suka riƙe addinin su wasa da wargi zayyana lahum shaytanu a'malahum shaidan ya ƙayata musu ayyukansu suka yi ta haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu suka yi ta halatta wa mutane abinda Allah ya haramta musu suka yi ta aikata barna irin na jahiliya suka ƙaurace wa da'awa ta annabawa duk kira da aka yi na gaskiya sai suka yaƙi gaskiya alladhina takhadhu dinahum la'iban lahwan wa la'iba sun riƙe addini ya zama wasa sun riƙe addini ya zama wargi sun riƙe addini ya zama subhanallah ba a cewa komai wa gharratumul hayatud duniya rayuwar duniya ta ruɗe su suka bi duniya suka manta da lahira daman duk wanda yake fada da Allah za ga yana son duniya alamar mai fada da Allah son duniya da ƙin lahira da gaba da bayin Allah da gaba da addinin Allah فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا Allah ya ce yau mu ma za mu watsa kashin su mu rabu da su kamar yadda suka rabu da maganar gamuwa da rana da rana irin ta yau kamar yadda suka watsa kashin tashin alkiyama al yau za mu yau za mu rabu da su mu watsa kashin su kama na su liqa a yawmihim hada kamar yadda suka bar ainihin gamuwa da wannan rana tasu ta tashi alƙiyama Allah kiyaye mu amma tarkul amal li liqa'in al yawm al qiyama kamar yadda suka kisi aiki dan gamuwa da kiyama wa ma kanu bi ayatina yajhadun sannan da abin da suka kasance na ƙaryata ayoyin mu Allah zai ce mala'iku ku rabu da su ku watsa kashin su ku yi banza da su mu ma yau za mu saka kamar can yadda Allah ke ba da labari duk wanda ya watsar da ambaton ubangiji ya watsar da addinin Allah Allah zai watsa kashinsa wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya watsar da ambaton mu to za mu sashi rayuwa cikin kunci kuma za mu tashe shi a kiyama makaho قال رب لما شرتني أعمى وقد كنت بصيرا تشي يا وبنجي يا ذاك تاشيني إنا مكاهو الحالي أدوني كما إنا غني قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كما هكني آية مسكزو مكا دنيا كواتا كشن سكي بنزا دسو تو كي ما يوزا أواتا كشن كما أي بنزا دكي babu kai ba zancen ka ba ka zama komai ba Allah kiyaye mu shi yasa riko da addinin Allah ba abin da ya kai shi daɗi wallahi mai zargi zai zarge ka mai suka zai soke ka mai fada zai fada da kai mai cewa dan kaza ne zai ce dan kaza ne zai su ta fada ku riko da addini shine za ku kai ga tsira wannan fice ne qur'ani kuma shine yake ba mu labarin abin da zai faru gobe kiyama akwai gatan da ya wuce wannan ana gaya ma cewa ka mai da hankali fa kada a kiyama ka zo ka wayi gari kana cikin mutanen da za a zo mala'iku suna daka musu tsawa suna koran su daga rahamar ubangiji babu abin da qur'ani ya bari ma farratna fil kitabi min shay Allah ya ce wannan littafin ba bar komai ba mun yi bayani dalla dalla kuma shine adalci shine dace muna yi wa Allah godiya da ya bamu arziki da samun fahimtar musulunci da gane shi kuma ga qur'ani a gaban mu ana karanta mana shi ana mana bayani ba abin da ya saura sai dai mutum ya dauki izina ya yi wa'azi wa kansa da kansa ya yi wa dan uwansa wa'azi ya yi wa makocinsa wa'azi duk lokacin da ake bada labari ai wasu za su shiga kaza to ka rinka tuna kanka baka san yaya zaka fada ba a kiyama Allah ya tsare mu to sai me yace kuma malam
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ce wa laqad ji'nahum bi kitab hakika mun zo musu da alqur'ani kaji ko kaji ko incidents hakika mun kawo musu alqur'ani fassalnahu mun musu bayanin sa dalla dalla ala ilmin a bisa ilimi da abin da zai iya gyara su wannan alqur'ani hudan wa rahma shirya ne jin kai ne ja'alna alqur'ana hadiyan wa za rahmatin mun sanya alqur'ani ya zama mai shiryarwa sannan kuma littafi ne mai rahama amma ga suwa liqaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu cikin su na'am هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل me kace me kace wai me me ta هل ينظرون إلا تأويله na'am يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق na'am قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء na'am فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل Mhm.
أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل aw nuraddu fa na'mala أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل na'am قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun mun riga mun zo musu da littafi alqur'ani da ya muku da muka musu bayani a kansa dalla dalla a bisa ilimi littafi ne mai shiriya littafi ne mai jin kai littafi ne mai tausayi amma su wa suke fahimtar wannan kira liqaumin yu'minun mutanen da suke masu imani yanzu wa'azi bai ishe ku ba ya ku al'umma hal yanzuruna illa tawila yanzu babu abin da kenan kuke sauraro sai abin da zai biyo baya na azaba yani hal yantaziruna illa ma ya'ulu ilaihi amruhum fil azabi wa masiruhum ila nar yanzu duk wa'azi da gargadi da aka yi bai ishe ku ba kawai yanzu jira kuke yi abin da zai biyo bayan wannan wa'azi shine azaba saboda a wancan lokacin an ma wa'azi in ka bi lami lafiya idan baka bi ba azaba ta taho a yanzu ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauke wannan hukuncin azabar ku sai a kiyama amma mutanen da annabawan da in aka yi wa'azi aka yi wa'azi annaba suka karantar da ayoyi da bayanai dalla dalla filla filla aka yi aka gama mutane ba su yi imani ba ai kawai sai dai ka je gari ya rude azaba ai musu raga-raga akwai ta duniya kuma akwai ta lahira Allah ce yau ma ya ce tawiluhu ranar da sakamakon wannan zai zo ma ya ulu ilaihi amruhum ya ƙulu ladina nasuhu min qablu waɗanda suka watsar da alƙur'ani shine nasuhu ai tarakuhu wanda suka watsar da alƙur'ani tun can da qad ja'at rusulu rabbina bil haqq yanzu ne za su compensate su faɗi gaskiya su ce ai lalle manzanni sun zo mana da gaskiya i'tarafu bihi hina la yanfa'uhum al-i'tiraf yanzu za su yi furushe su faɗa cewa kai manzanni sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana shin muna da masu ceto ne da za su cece mu aw nuraddu ko ko za mu samu dama Allah mai da mu duniya fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal mu yi aiki ba irin wanda muka yi da ba Allah ce qad khasiru anfusahum ai ina sun halakar da kawukansu bil azabi da azaba wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke yi na ƙarya ya batar da su ya tabar da su shikenan